أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتبنون بكل ريع آية تعبثون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قديم من دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أتبنون بكل ريء ناية تعبثون annabi Yahudu alaihi salam bayan ya musu wannan wazi cewa shi manzo ne Allah ya aiko musu shi amintacce kuma su ji tsoron Allah su bi shi kuma wannan sakon bai bukatar wani lada a kai sai ya ci gaba da musu wa'azi nan ya musu wa'azi su karbi addini da farko su karbi tauhidi su musulunta su bar tsafi su bar bauta gumaka yanzu kuma zai musu wa'azi kan abin da ya shafi halayensu ne wancan abin da ya shafi haƙƙin Allah saninsa shi kaɗai su bani wata'ala da bauta masa shi kaɗai ba haɗa masa tarayya ba da kuma imani da shi da barin dodanni wannan haƙƙin Allah kenan haƙƙinsa shi ba matsayinsa na manzo wanda Allah ya kumsu shi ne su masa biyayya wa fattakulla wa bi'un to akwai abin da shafi na haƙoƙi na mutane kuma wanda abin da suke wanda bai kamata ba yanzu wannan an gama da haƙƙin Allah da haƙƙin shi annabin da Allah ya koshi wurin sa a kansu ya musu wa'azi kai saura abin da ya shafi haƙoƙin abokan zama yace atabnuna bi kulli in ayatan tabasu yanzu za ku zo na ku yi ta manyan gine-gine saboda samudawa ba wanda ya kai su manyan gine-gine in sun zo gine-gine da manyan duwatsu suke yi saboda girman halitta da suke da shi fafuke dutse suke yi su yi dogayen gine-gine dama an halitce su ne bayan an yi ruwan tufana duniya ta riga ta sha ruwa ta koshi ta sha taki da aka da aka zo yin su sai aka yi su manya-manyan mutane matuƙa su adawa su da kansu na kirari da girman halitta suna can man ashaddu min naquwa waye ne fi mu karfi har da kita Allah zai mana azaba akwai ma wani wanda ya fi mu karfi da har za ka ga mana azaba to shi ne nan yake gaya musu a tabbuna bi kulli in yanzu ku zana kuna ta manyan gine-gine a bakin hanya wato a wuri mai tudu bi kulli in ayatan kuna yin dogayen gini ta abasuna wanda kuna izgilanci ma masu wucewa ta bakin hanyan ko kuma kuna saman gini kuna musu izgilanci haka za ku zauna kuna yi وتتخذون مصانع وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وتتخذون مسا... وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون sannan kuma ku yi ku gina manya-manyan wato hanyoyi na ruwa a ƙasan gine-ginen naku kuna yin hanyoyin ruwa kama ce su tsaga hanyar ruwa inda ruwa ke gudu ga su akan dogayen gini ga kuma Uh, ruwa na gudu a ƙarƙashin sun tsaga hanyar ruwa kasan uh, sun fidda hanyar ruwa a ƙasan gini masani'a la'allakum takhluduna wato gine-gine waɗanda suke da uh, hanyar ruwa ta ƙasa ruwa na wucewa masani'a la'allakum takhluduna kuna yin wannan kamar waɗanda su dawoma a duniya
وإذا بطشتم بطشتم جبارين wai za baɗashcin baɗashcin jabbari wai za baɗashcin sannan kun tashi faɗa da abokan gaba kuma kun tashi kai musu hari walau da makami ko da hannu in kun tashi musu duka da makami ko duka da hannu kukan yi duka ne irin na wanda baya jin kai mai wato mai ƙarfi mai girman kai wanda baya jin tausayi baɗashcin jabbari jabbar a dangane da bawa zagi ne jabbar dangane da Allah kirari ne in aka ce bawa jabbari to ɗan wuta ne inna bi zalika la'ayatul yana cewa kazalika yadbawu Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar al mutakabbir da al jabbaru ga Allah kirari ne A- mutakabbir da jabbar ga bawa zagi ne la'ana ne duk bawan da ake sa mutakabbir jabbar dan wuta ne alma al mutakabbiru da al jabbaru min asma'ihi ta'ala cikin sunayen Allah ne Eh, saboda shi Allah haƙƙinsa ne kibru yana ce alkibri ya uri da'i faman na za ni rida'i har zuwa da ƙarshen hadisi yana cewa girman kai wato girma kibriya girma mayafi na ne duk wanda ya ja wato duk wanda ne wannan mayafin ya yafa shi wato ya ja da ni kenan ya kama mayafi na ina ja yana ja to jabbaru dangane da a- Allah wato mabuwayin sarki mai ƙarfi mai ruguza makiya dangane da bawa ko mai girman kai mai ƙarfi wanda bayi da tausayi baɗashtun in kun zo kamawa kun zo kamawa ko kun zo faɗa da abokan gaba wajen duka walau da makami ko danu baɗashtun sai ku irin duka irin na jabbari na na masu ƙarfi marasa tausayi
فاتقوا الله وأطيعون
fattakullaha wadi'un ya daɗa nanata musu kiran da ya musu a farko dai ku ji tsoron Allah wadi'un ni kuma ku bi ni
واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون fattakul lazi amaddakum bima ta'lamun ku ji tsoron in ma ba ku san Allah ba yadda su ji tsoron Allah ba su san shi ba ba su san ya za su yi su ji tsoron Allah ba ba su ma karbi imanin da shi ba tukunna ya za su yi su gane dole akwai wani abin da zai yi amfani da shi don ya ji hankalin su cewa wane ne Allah har ya kuma za ya ji tsoronsa sai ce musu wattaqul lazi in ba ku san Allah ba to ku ji tsoron wannan shine kuma Allah allazi amaddakum bima ta'mal wanda ya ba ku kyauta na abubuwa da yawa waɗanda kun riga kun san abubuwan ko ba ku san shi Allah ba ai kun san kyautar da ya ba ku amaddakum bima ta'lamuna ya ba ku kyautan abin da kuka sani har ko da ba ku san Allah ba ai kun san kyautan ku ya ba ku rai ya ba ku lafiya ya ba ku karfin halitta da kuke kirari man ashaddu minna quwwa ya ba ku ilimin gine-gine din da gina madatsar ruwa ya- ma- wa- wata take zuna masani al'allakun takhludun wato ru- eh, yadda kuke gina hanyoyin ruwa a ƙasa da da gine-ginen ku duk dai ya ba ku wannan ɗin to in ba ku san shi ba ai kun san wannan baiwar to ku ji tsoron wanda ya muku wannan baiwa don duk wanda ya muku wannan baiwa lallai mabuwayi ne lallai ja da shi ba ba ba karamin tabewa bane amma da ku bi mata alamu wanda ya muku baiwan abin da kuka riga kuka sani ko ba san Allah ba sun san baiwan dama shi Allah haka yake yayi wa bayi hijabi ne da ayyuka mu bayi mun tashi duban sa ba ma gani sai dai mu ga halittar halitta ita ce hijabin tsakanin mu da Allah idan ba mu ga Allah ba ai mun ga kayansa in mun daga kai ba mu ga Allah ba mun ga sama da ya gina kuma ba wani ya aiko gina ba shi ya gina ta da kansa dan ya gaya mana wala inna kullu takun allazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa ja'alna lahu andadan zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiyan fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwata fi arba'atin sawatin thumma ila samai wa hiya dukhanun faqala rabbi ta'ala kan qata ala faqad wa sab'a samawati fi yawmin wa huwa fi kulli samain amra wa zayyana as-samaa dunya bi masabiha wa hifza zalika takbirul azizul alim idan ba mu ga Allah ba za mu ga ƙasa in mun ɗauka kai za mu ga sama za mu ga gabas za mu ga yamma duk wannan kayayyakinsa ne shi ya gina to wanda ya gina wannan saman in dai saman nan ta mana girma ƙasa nan ta mana faɗi to dole mu san ko wanda ya gina su lallai ko shi ko ba magana yake ba subhanahu wataala dan haka wanda ya bamu lafiya ya bamu rai ya bamu ni'imomi da yawa ai mun san ni'imomin to ko ba mu san shi ba mun san daman halitta amawa Allah ya ka musu hijabi da halitta ne ba sa iya ganin Allah in sun ɗauka sai da su ga halittun Allah halittun Allah za su musu hanyar sanin Allah afalan zu il ibili kaifa kulikat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wal ardi kaifa sudihat shin ba sa kallon raƙumi ne yadda Allah ya ɗaga halittarsa ba sa eh, wato yadda Allah ya halicci raƙumi abin mamaki kaifa kulqat wa ila samai ba sa ganin sama ne kaifa rufi'at yadda Allah ya daga ta wa ila jibali ba sa ganin duwatsu ne kaifa nusibat yadda Allah ya kakkafa su ba sa ko zamewa ko kai ka ajiye dutse zaka zo samu ya zame ya gangara dan kai ka ajiye ba Allah ya ajiye ba amma waɗanda Allah ya ji har yau ba su zame ba tun da ya ajiye su walil jibali kaifa nusibat yadda ya kafa su wailal ardi ba sa ganin ƙasa ne kaifa su hat yadda ya shimfiɗa ta to kaga wannan su wannan su ne muke gani su ne window da za mu iya ganin Allah da su don me dan ta aikin Allah za mu san lallai Allah ya isa ya kai abota masa su kuma annabawa da mursalai Allah na musu hijabi da sunaye ne da sufofi asma'i was sifat su ne makon su gagawa sai dai su ga wanda maimakon su ga almayitu sai sai su ga almumitu Allah da ya kashe gawan maimakon su ga alhayyu sai dai su ga almuhyi Allah da ya bashi rayuwa shi mai ran maimakon su ga wannan gine-gine sai dai su ga sunayen da suka yi gine-gine sunayen Allah da sufofi da su Allah ya wa annabawa hijabi da mala'iku annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko shine babban hijabi tsakanin dukkan halittan Allah da Allah amaddakum bima ta'malun أمدكم بأنعام أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون ألا ننشيبك بددي بالآب تدبوبي ننشي أنعام أنا نفي الدبوبي جدا القرآن يلسى فمن سوچكين سوت الأنعام سونا سورة ما كينا sotul an'ami suran da take magana kan dabbobin gida da min me aka ta sotul an'ami da ya ci an ce wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu min ma zakumullah wa la tagula shaytan inna lakum adun samani ta zuwa minal dan sunaini wa minal mazi sunaini wala zaka yana haram amin sunaini amma ta Allah haram sunaini nabiyun bil bil kun sadi wa minal iblis sunaini wa minal bakari sunaini wala zaka yana haram amin sunaini amma ta Allah haram sunaini am kuntu shada ayu sakumullah bi hada cewa dabbobi guda takwas su Allah ya saukar daga sama wa anzala min al-an'ami samaniyata azwaj yafruqu fi budun ummatin khalqan min ba'di khalqin fi zumatin salas sune min ad-dani sunaini wa min al-mazi sunaini daga cikin tumaki wato rago da tinkiya isnaini kenan wa min al-mazi sunaini cikin akuyoyi bunsuru da akuya biyu kenan kaga a takwas an samu an samu hudu kenan ko samaniyata azwajin nan kuma sai ce wa minal iblis naini a cikin raƙuma kuma su ma guda biyu wato raƙumi namiji kenan da ta matarsa taguwa wa minal bakar sunayin su ma a shanu an samu biyu saniya mace kenan da namijin da bujimi kaga takwas duka takwas sun fita kenan da kan yace al'anam yana fi dabbobin gida waɗannan guda takwas a maddakun bi an'amin ya muku madadi ya ba ku kyauta na dabbobin gida wabanina wato dabbobin ciwo da na hawa duka wabanina da kuma 'ya'ya
wajannatin wa uyun wajannatin wa uyun da kuma gonaki wa uyun da idanai na ruwa a cikin gonakin da ke shayar da ruwa wato in za ku yi noman rani ba sai kun jira damina ba daman kuna da in za ku yi noman rani ba sai kun jira damina ba kuna da idanun ruwa waɗanda suke ba da ruwa magonakinku kuna iya noma ko da rani ko da damina ba sai kun jira damina ba wajen natin wa uyuni
إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ويون واتو جمعي لنا مفردين سشيني عين عين yana nufin ido ayin yana nufin idon ruwa fiha ainun jariya idaniya na ruwa wanda take gudana jam'insa kuma uyun har idanu na mutane ko na dabbobin ma na ruwan ma uyun ake cewa idanun ruwa wa uyun ko a ce a ayun amma an ce a ayun to ba na ruwan bane idanu ne na sosai sai kuma inda aka yi majazi ba hakika ba in an ce a ayun to idanu ka ta na majazi kamar inda Allah ke faɗin wa annabi Nuhu alaihi salam wasna'il fulka bi a'yunina wa wahayina ka kera wannan jirgin ruwa bi a'yunina ba wa idanunmu yana nufin idanu na wato na jiki da zaka taba ka ji ba yana nufin da kulawanmu wa wahayina da wahayin mu karkashin kula mu mai dake annabi sallallahu alaihi wasallam fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina ka hakuri da hukuncin ubangiji ka na zaman maka bai maka izinin kaura ba kuma gashi ana ta shan wahala da haka kai hakuri da wannan hukunci da ya ajiye maka fa innaka bi a'yunina kai kana karkashin kulawar mu ne ba abin da zai same ka wa sabbi bi amri rabbika yana ta'u amma an ce uyun to yana iya daukar idanu na mutum ko na dabbobi yana daukar kuma idanu na ruwa din wa jannatin wa uyun inni akhafu alaikum annabi hudu alaihi salam ci gaba da musu wazi ce ni ina ji muku tsoron azaba yaumin azim azaban wata rana mai girma
قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين qalu sawa'un alaina awazta am lam takun min alwa'izin maimakon su karbi wannan wa'azi dama kowane dan adam daman da ake bashi in yana raye ne yana rayen nan shine dama na farko kuma dama na ƙarshe Allah bai taɓa ba wani mutum dama sau biyu ba kowa aka bashi dama ɗaya ake bashi rayuwar nan tasa ita ce damarsa tana karewa duk abin da ya manto a duniya ba zai sake dawa ya ɗauka ba walau na kyan aiki walau na ibada walau na imani in ma da bai imanin ba to maimakon su karɓa tun suna da dama yanzu annabi ne ke musu wa'azi ba mala'ika ka ture musu azaba ba a annabi ne musu wa'azi cikin lalama maimakon su karɓi wa'azi suka ce sawa'un alaina a wa'asta am lam takun min alwa'izi mu ba daga gan nan ka daina bata kanka lokaci wato ko kai wa'azi a wa'asta am lam takun min alwa'izi ko karka wa'azi sawa'un alaina mu daidai na wurin mu gara ma in za ka yi wani abin yi kai amma mu za mu karɓa ba to irin wannan amsa kafirai duka sun ba wa annaba irin wannan ba su kaɗai ba kafiran annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya ce innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun su kafirai ya rasulullahi daidai ne a gare su ko kai gargadi ko karka musu gargadi ba za su taba imani ba dan me khatamallahu ala qulubihim wa ala Allah ya riga ya liƙe zukatansu da jin su ala sami wala absarin da kan idanunsu kuma ya sake shawa wani abu ya rufe wani marfi ya rufe musu gani da shi ba sa ganin ayoyin Allah su yi imani walahum azabun azim to irin wannan amsa suke ta sawawun alaina aw asta amnan mu fa daidai ne ko kai wa'azi ko kar kai duk ɗaya ne a wurin mu irin ta shi yasa malaman malaman tasawuf suke malaman suke ce aljaza'u min jinsil amal sakamako kullum yana kama da laifi in Allah ta saka ma laifin da kai wato zai ɗauki sakamako mai kama da laifin ne sake ma tun da laifin su anan ba duka bane ba cin fuska bane su ga annabin kan mu ba ka daina bata kan ko kai wazi ko kai mu ba za mu karba ba haka suka ce ku to ran da Allah ya sa su a wuta su da kansu Allah zai ce musu bayan ya sa su a wuta ya ce asirun haza amantum la tusirun islawa fasbiru aw la tasbiru idan suka ce a wa'asta am lan takum min alwa'izi a anzartum am lan tunzirum sai ce musu fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum sawa'un alaikum a anzartum am lan tunzirum sawa'un alaina a wa'asta am takum min alwa'izi islawa ku shiga jahannama fasbiru ko ku yaƙuri aw la tasbiru ko ku yaƙuri sawa'un alaikum daidai ne idan shi ma annabi kuka ce daidai ne ko yayi wazi ko kar yayi in mana da wata sa'an ya nema to kuma nan ko ku yaƙuri da wutan ko ku daidai ne kaga aljaza'u min jinsil amal sakamako yana kama da ainihin zunubin da aka yi anan sannan su da kansu in sun sha wutan sosai suka yi ihu suka koka wa Allah cewa su ce to yanzu mu yi haƙuri na shekara ɗari biyar ko wataƙila Allah zai ji tausayin mu su yi haƙuri a daɗe Allah bai kula su ba su ce mu yi kuka na shekara ɗari biyar ko za a ji tausayin su yi ta yi ba kula su sai su ce sawawun alaina ajazina amsa barna malana min mahis wato daidai ne a gare mu ko mu yi raki a jazina amsa barna ko mu yaƙuri malana mai ba mu da wani makukuta inda za mu kukuta mu kwace daga wannan azaba kaga lokacin da suke faɗin wannan wancan sakamakon ne ke jira da sun karɓi imani kuma ɗaya sakamakon ne na aljanna ke jira da aka aljaza'u min jinsil amal shi sakamakon kullum yana kama da laifin a ba su samu na dokuminar bazin
إن هذا إلا خلق الأولين in haza illa khuluqul awwalin in haza wato wato yana nufin in da ma'anan ma ma haza illa khuluqul awwalin wannan ba wani abu bane face wato tatsuniya ne ko halaye ne irin na mutanen baya waɗanda suke da'awar in an mutu za a tashi mu ba mu karɓi wannan ba ta ce akwai Allah da har zai mana hisabi sannan a ina za illa kulkul awwalin har yanzu abinda muke kai din nan ba wani abu bane illa khuluqul awwalin abu ne wato halaye ne ɗabi'u ne da muka samu iyaye da kakanni akai dan haka wa ma nanu bi mu'azzabi وما نحن
da بمعذبين haka wa ma nanu bi mu'azzabi tun da gada muka iyaye da kakanni ba yadda abin da ya zama da ba kyau ba mu ta- da ba mu gaji iyayenmu da kakanninmu suna yi ba Ah, suna ta inna wajanna aba'ana ala ummati wa inna ala sarin mutadun inna wajanna aba'ana ala ummati wa inna ala sarin muqtadun hakika mu mun samu iyayenmu da kakanninmu kan wata hanya kan ummatin bi ma'ana ala millatin a nan wurin wa inna ala asarin mutaduna hanyar su ita muke bi don haka kuma na bi mu'azzabin Allah ba zai mana azaba da mun mun yi biyayya ma iyaye da kakanni ba shine Allah ya tambaye su a cikin sutu zukhruf din qul awalau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alayhi aba'akum ko da Allah ya aiko ni annabi ya rasulullah ka gaya musu ko da Allah ya aiko ni da abin da yafi zama shari'a akan abin da iyayenku da kakanninku suke kai na yanzu da kakanninsu ba ma shari'a bane bata ne na annabin ne zallan shari'a amma na yi amfani da bi'a hada saboda jan hankali cewa abin da yafi shari'a wato kamar nasun da shari'a ne amma na annabi yafi zama shari'a a nasun zallan bata ne amma don jan hankalin abokin magana kana so ya- ya nitsu ya saurare ka to sai ka nuna masa abin da yake kai din ma yana da wana yana da wani ya wato ya cancanci a bawa abun wata- wani dan daraja daraja haka dan dai in ba haka ba ka jawo hankalin sa da fito wato ba za ka taɓa fito da mutum daga rijiya ba ka shiga rijiyar ba duk yadda ka iya hikima ka tsamo shi a rijiya to ka dole dai ko ka shiga rijiyar ka tsamo shi gara ma rijiya ana yasa kugiya a ce a tsamo shi amma in kogi ya fada in kaga ka fito da wanda kogi to shiga kai haka ne to dole wajen fito da shi sai ka nuna masa kamar nasan ya, ya isa a kula din amma idan da aka kawo ai nasun ma bata ne gaba daya wa ma na ni mu'azzabin mu ba za ta mana azaba ba fakazzabu فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم fakazzabuhu fa ahlaknahum inna fi zalika laaya wama kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim fakazzabuhu suka ƙaryata shi fa ahlaknahum sai muka halakar da su wato kai- ah, suka ƙaryata annabi hudu alaihi salam bayan duk wannan wazi da ya musu ba su imani suka bi ba fa ahlaknahum Allah ce sai ko muka halakar da su ba mu saurara musu ba ya aka halakar da su ya ga mun cikin sutul haqati yace fa amma adun fa uliku bi dagiya ah wa amma samud fa uliku bi dagiya wa amma adun fa uliku bi rihin sarsarin atiya sakhara alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma fa tara qawm fiya saraka annahum a'jazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya ya aka harkar da samuda Allah ya faɗa cikin suratul haqqati cewa ah, fa'uliku birihin sarsar wata iska mai ƙarfi mai ɗauki da wut- da zafi ita aka turo musu iskar ta rika ɗaga su tana bugawa da ƙasa tunda suna kirarin ƙarfi to iskar da bata wuce kowane mara ƙarfi ya shaƙa ba da ita Allah ya yaƙe su bai yaƙe su don su manyan makamai ba tunda suna cewa man ashaddu minna quwwa waye yafi mu ƙarfi to bari Allah ya turo iska kawai ta halakar da su Is- iska kuma komin raunin ka ba ta ya ɗaga ka ba ba taɓa guguwa ta ɗaga mutum ba ta sha ɗaga gine-gine amma da wuya ka samu an je guguwa ta ɗaga wani mutum sama ta tiƙa shi da ƙasa komin rashin nauyinsa ko yau aka haife shi su ko sun fi kowa ƙarfi sun fi kowa eh, ƙarfin jiki da nauyin halitta da girman halitta saboda kamar yadda na faɗa a baya bayan ruwan ɗufa da aka yi su sai ya zama Allah ya su bayan ƙasa ta duniya ta sha taki wayansu ne masu irin girman jiki na halitta to sai ya zama amma duk da haka ba a taɓa harakar da wata al'umma da iska ba sai su iska aka to tana ɗaga su har girman jikin nasu za ga iska tana daga tsummo kara amma ta daga mutum ba zai yi ba amma wanda suka fi kowa girman halitta su ne adawa sai kuma al'akato iska ta daga su ta rika daga su tana bugawa da ƙasa Allah ya horar da iskar ta, ta, ta shiga garin su da da farko da suka hango iskar falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna da suka hango wani gajimare ya dumfaro garin su nan a haƙaf din nan kusa da Yaman ne garin yake wuraren Yaman saboda kamar da na faɗa shine farkon annabi balarabe da aka aikowa larabawan farko wanda yanzu ba sauransu a duniya da da da suka ga iskan dama an daɗe ba musu ruwan sama ba kawai sai suka hango wannan iskan da suka hango ta sai suka ce yawwa yau kan mun samu yau kan za mu samu hadiri za mu samu ruwan sama daman ga gonakinmu duk fari ya dame mu haza aridun mumdiruna bal Allah ce ba haka bane huwa mastajaltum bi abinda kuke ta gaggawa ya zo muku ne na azaba cewa in dai kar in dai gaskiya ne shi annabi ne a sauko muku da azaba kun ki imani din to shine yazo rihun iska ne fiya azabun aliyim iska ce kuma take dauke da azaba mai tsanani wa fi adin idan sarna alaihim riyal aqim ma tadur min shay'in atat alayhi illa ja'alatu karramim rihum fi azabun aliyim tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la tara illa masakinahum kadhalika nazil qawmal mujrimin iska ta rika ruguza komai da komai da gine-gine da mutane tana daga tana bugawa da ƙasa suka wayi gari baka ganin komai sai kawai gidajensu da suka ruguje sai gawawaki yadda kasan ka annahum a ajazu naklin hawiya fa hal tara lahum min baqiya yadda kasan kututturan dabino da aka sassare aka kwakwantar haka suka zama da yake daman manyan mutane ne dogaye sun kai sun kai tsawon dabino a tsawo to haka a kwakwance a zuzube aka kashi Allah ya ce to ya rasulullahi yanzu kaga wani ba'ade da ya rage a bayan kasa ko ɗaya ba a rage ba ba ragowar zuriyarsu da haka aka halakar da su fa aka zama azab sai wannan azaba ta iska da muka faɗa a sauran ayoyi na wasu wurare na wasu surorin daban ta kama su fa aka zama azab inna fi zalik Allah ta hakika a cikin wannan cikin wannan manzanci na annabi hudu alaihi salam da amsa da mutane suka bashi suka karyata da kuma irin azabar da aka musu la wallahi ayatan akwai aya akwai abin izina amma dai wa ma kana aksaruhum mu'minin Uh, ko da yake yawancinsu ba za su zama masu imani ba haka Allah ya hukunta kullum in annabi ya zo da saƙo masu imani sukan zama 'yan kaɗan dangane da wanda ba su imanin ba wa ma kana aksarun muminin wa inna rabbaka sani ubangijinka la wallahi huwa shine al-azizu mabuwayi mai karfin karya kafirai ba na annabi hudu kaɗai ba ba na annabi nuhu da muka yi a baya kaɗai ba ba na annabi ibrahim da muka yi kafin na annabi nuhu ba ba na annabi musa da aka faɗi a farkon sura ba a'a duk lokacin da aka yi wani kafiri mai taurin kai ya ƙi biyayya wa Allah Allah nan bai gushe ba wannan sifarsa ce ta izza ta buwaya ta ruguza kafirai zai kuma ruguza su yakan ba su jinkiri ne kamar ba zai kama ba lokacin kama in yi kuma idan duk duniya za a roƙe shi a ce ya daga ranar ba zai daga ba lahuwal azizu arrahimu shine kuma mai jin kai mai jin kan muminai yadda ya tsirtar da annabi hudu da muminan sa sallallahu alaihi wasallam ma ja'alna hudan والذين آمنوا وآمنوا بالمؤمنين ونجنا من عذاب غليظ da azaban mu ta zo sai muka tsaitar da Hud da wanda suka yi imani da shi mun tsaitar da su daga azaba mai kaurin wato mai kaurin mai karfin halakarwa wannan sai ya zama Allah ya ce to wannan al'adansa ne a koyaushe ma kake azizu mai mabuwayi mai kare kafirai arrahimu mai jin kan muminan da suka yi imani
كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح لا تتقون كذب الثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح لا تتقون آه كذب الثمود يدى آداوا سكا قريتا النبي سو النبي هود mutanen babila suka karyata annabi ibrahim mutanen annabi suka karyata shi to haka samudawa su ma Allah ya aiko musu da annabi dan uwansu annabi salihu alaihi salam su ma haka suka karyata shi sun karyata manzanni kamar yadda muka karanta a baya abun ba su taɓa ganin wansu manzanni ba manzo ɗaya su gari shine annabi su annabi salihu amma nan Allah ya ce sun karyata dukkan manzanni saboda me karyata manzo ɗaya daidai yake da karyata dukkan manzannin Allah da haka shi yasa aka ce sun karyata dukkan manzanni matukan sun karyata to kamar sun karyata sauran duka ne ko da ba su gansu ba ma isqala lahum akhuhum yayi ya so like tuna lokacin da dan uwansu Salihu ya ce musu ala tattaquna Allah shin ba za ku ji tsoron Allah ba ku yi imani
إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun su adawa an yi su a wuraren yaman ne kamar yadda muka faɗa da farko su ma la- su larab- su ma larabawa ne in fact su ne ma farkon larabawa da aka turo wa annabin Allah su kuma samuda an yi su wuraren sham ne mutanen hijir ne lakar kazzaba sabul hijir mursalin wa atayna mu ayatina fa kanu anna murdin wa kanu yanhituna min al-jibal buyutan aminin fa akazatu musayhatu musbihin to a can wuraren sham din da aka yi su a nan ne eh, a nan ne Allah tosu annabi su su ma larabawan ne annabi su balarabi annabi salihu alaihi salam Ah, da ya ce musu ala ta takuna Allah shin ba ku ji tsoron Allah ba inni lakum ah, salihu ala takun inni ni dai lakum gare ku rasulun manzo ne aminu amintacce fattakullah ku ji tsoron Allah wa atiuni wato shi haƙƙin Allah ku yi imani da shi ku ji tsoronsa ku bauta masa kar ku bauta komi sai shi ni kuma haƙƙina a kanku a matsayina na manzon da Allah ya kunku shine ku yi mini biyayya wa atiuni
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajiya illa ala rabbil alamin wa ma as'alukum alaihi min ajr sai ya faɗa kamar yadda magabatansa suka faɗi annabi nuhu da annabi hudu kafin nan ma surar da ta gabata akwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ba na roƙon wani lada dangane da isar muku da wannan saƙo na na shirya tseratar da ku daga wuta ko ba ko ba kai ku aljanna ba cancanta ku ba da lada kai ku aljanna ko daga gidajen ku aka ɗauke ku aka kai ku aljanna ya kamata ku ba da lada daga wuta kuma an ɗauko ku ko daji aka ajiye ku ya kamata ku biya lada aljanna kuma ko daga gidajen ku masu daɗi masu AC masu komi ya- komi na tafiya da aka ɗauke ku daga gidaje masu daɗi na kai ku aljanna ya kamata ku bada lada amma duka wannan ban buƙatar lada wa ma asalukum bana tambaye ku alaihi akan wannan sako da na isar min ajir na wani abu na lada in ajiye iyaka ni lada na illa ala rabbil alamin yana kan ubangijin talikai wanda shi ya aiko ni shine zai biya ni lada na
أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون
أتدركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون آه أتتركون ينزكو كن دوكا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسوازي ينزكو كن دوكا هكذا أبركو anan duniya fi ma hahuna a nan duniya gidan duniya amini na kuna amintattu kuna cikin zaman lafiya misali ku taso daga babu Allah ya kawo ku nan inda yake akwai kuma ya kawo ku kawai don ku zo ku ci ku sha ku yi ta manyan gidaje ku yi ta jin daɗi ku yi ta dungure kuna bautawa wasu duwatsu da sunan gumaka shi kenan wannan kawai ya kawo ku ai ko kuɗin mota mutum ya hau ya tafi wani gari ya yi ta yawo a garin ya sake hawa kuɗin mota ya dawo lalle wannan bai sa abin da ke bai da hankali ya kamata a kai shi asibiti kawai ya biya kuɗin mota ya hau ba wai daga cikin mahaifan uwa zuwa duniya ba ya hau mota kawai don nishaɗi ya je wani gari ya ta yawo a garin ya ta yawo ya ta yawo idan ya gama ya sake hawa mota ya dawo garin su lalle wannan ya yi aiki na rashin hankali ya yi albazaranci na lokaci ya yi albazaranci na kuɗin mota ya yi albazaranci na energy da da- da ya kashe ya kamata wani abu mai amfani yanzu kuna ganin Allah ya ɗauko ku tun daga babu ya kawo ku nan duniya inda yake akwai ku zauna amini da cikin aminci ba tare da wani nauyi daman ba abin da ya kawo kawai sai ku zo ku ci ku sha ku faɗi ku mutu ya yi haka bai yi ba fi jannatin a cikin gonaki kuna amintattu cikin gonakinku fi jannatin wa, wa- eh, fi jannatin wa uyun a cikin gonakinku ga idani ga idaniyan idaniyai na ruwa masu gudana suna bar ruwa suna ba gonakinku ruwa ko ina cikin jin daɗi wa zuru'in mhm.
وزروع ونخل طلعها هضيم wa zuru'in wa nakhlin dal'uwa hadim sannan cikin ga 'ya'yan tsirrai da kuke samu daga cikin gonakin nan naku wa nakhlin da dabino in an ce tsirrai ya shigar da dabino amma Allah yakan karrama dabino a kullum in ya faɗi ‘ya'yan itace sai ya ware dabino da suna ya ayyana shi da sunansa na asali za ka ja ce wannan hiduwar samarat a faɗi ‘ya'yan tsirrai kuma a faɗi dabino a wa zuru'in wa naklin da dabino ɗal'uha waɗanda ‘ya'yanta hadim wato masu tafshi nunannu masu laushi ba irin busassu ba masu daɗin tauna masu daɗin haɗewa
وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين watanhituna min aljibali buyutan farihin sannan kuma kuna gina gidaje kamar magabatan ku adawa kuna keta gidaje daga duwatsu ku fasa dutse ku fafake katon dutse su din ma manya ne masu, masu girman halitta kamar magabatan su adawan ku fafake dutse ku, ku gina gidaje da duwatsu buyutan farihina a wata riwaya wato kira'ar nafi'u uh, kira'ar asim al-kufi riwayar hafs yana kanta buyutan farihina to da farihina da farihina duk ma'anansu ɗaya kuna masu alfahari masu takama kuna masu takama kuna gina manyan gidaje
fattakullaha wa ati'un fattakullah ku ji tsoron Allah wati uni ku bi ni in ji annabi salihu kamar yadda magabatansa suka faɗa a baya wannan wa'azi su wannan kafirai fa tasu ta ƙare annabinsu ya gama isar da sako shi ma yau baya duniya dukkansu yau wannan kisa rabanta da duniya rabon da wannan faruwan abin nan ana maganan sama da shekara dubu hudu da faruwan abin sama da shekara dubu hudu a yanzu to kar mu ɗauka wannan labarin ana ba mu ta kaɗa kai ne ashi haka ya faru ayya ashi haka ya faru da su a'a da mu ake yi duk wanda ya mutu wa'azi ba zai ƙara mar amfani ba wa'azi na amfanin mai rayayye ne kawai wanda yake da rai in ka ji ana biya qur'ani kana da rai to da kai ake yi kai mai rai wanda ya mutu ɗazun nan ma an daina yi da shi kan ya mutu ne ake yi da shi amma da ya mutu to wa'azin ba da shi ake ba shi ya yanzu ya ga kuru-kuru wa'azi ba zai masa amfani ba kuma fattakullah ku ji tsoron Allah wa'azi uni ku bi ni
ولا تطيعوا أمر المسرفين ولا تطيعوا أمر المسرفين ku bi ni kada ku bi wato umarnin mabarnata saboda su samudawa a garinsu wato tsari ne yadda kasan irin tsarin gurguzu kasan tsarin gurguzu kullum za a zuwa ce to an rantsar da executive council misali in ka ɗauki misali da kamar na china bayan waɗannan sun gama za a ce an rantsar da sababbin shugabanni da za su jagoranci gwamnati nan gaba da shekara kaza. idan an zo tsari ne waɗanda yake na gurguzu bai san Allah ba ba ruwansa da Allah kuma tsarin su waɗannan mabarnata su za su zauna su yanke shawara abinda duk suka yanke ya zama doka wa ƙasa misali ana one party system ne duka ƙasa dole su biyayya ma umarnin waɗannan majalisa ta zartarwa ta ƙasa kuma kowa ɗan party ba maganan ma wani opposition party babu wa kana fil madinati tis'atu radin yusrifuna fil wala yusrihun wala su ji amral musrifina kar ku bi umarnin masu mabarnata shugabannin ku na garin to su din ma haka suke da wannan shugabanni guda tara din da aka faɗi
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون المسرفين nan su ne allazina yufsiduna bil ardi wanda suke barna a bayan kasa wala yusiruna ba sa gyarawa su sun wajabtawa al'umma musu biyayya su kuma ba su bi Allah ba tsarin su kuma ba na Allah ba ne shi yasa surar gaba za ta ba mu tsare-tsare na mulki akalla guda hudu daban-daban za ta fara da tsari na kama karya wato na dictatorship ba wai na na demokradiyya ko na wai wai majalisar zartarwa na waɗansu manya ba a'a mutum ɗaya ne shine sarki shine kuma na kama karya shine fir'auna surar za ta ba mu labarin mulki ne ta gaba wacce za mu shiga sannan ta gama za ta ba mu labarin tsari na mulki na na kama karya amma a kan gaba a inda ya kamata a karya din ba na wannan ba ma'ana annabin Allah ne ba sarake shi ba sai ya yi shawara ba a'a da wahayi yake hukunta jama'a kaga wannan inda aka ce ya kama ya karya ne yake karyawa tunda wahayi yake karba sannan bayan nan kuma sai a faɗi tsari irin na demokuraɗiyya shine sarautar sai da bilkisu alaihi salam mata annabi sulaiman wato sarauniyar saba ita kuma tsari ne na demokuraɗiyya ba za ta yanke wani hukunci ba sai ta yi shawara da council ɗinta qalat ya ayyuhal malu aftuni fi amri ma kuntu qadiyatan amran hatta tashaduni bayan nan kuma sai a faɗi tsari irin na gurguzu na samudawan kenan shine wannan to wannan yana takaita mana karatun in ya shiga gaba zai daɗa filla-filla wato na tsarin mulkin nasu allazi na yafsiduna fil ardi sune masu barna a bayan ƙasa wala yusluhuna ba sa gyarawa suna wajabtawa al'umma duk ra'ayinsu shine doka a ƙasa shine addini kuma dole jama'a su bi su kuma barnata ne ba masu gyara bane
قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا إنما أنت من المصحرين ما ما أنت هم؟
ما أنت إلا بشر مثلنا وإن هات بي.
فاتب فات بآية إن كنت من الصادقين قالوا إنما أنت من المصحرين dai musu wannan wa'azi sai suka ce ina ai kai din ma muna ganin kamar dai tsafi ne wataƙila faɗan da kai da mu wataƙila wani tsafi ya faɗa a kanka ya zama kai ma baka san abin da kake faɗi ba kana irin wannan su'ili amma sam ba za mu bi ka ba ya za mu bi ka duk da dai da da farko sun masa kirari da ya fara isa musu da aika kamar yadda zuci wata sura daban suratu hudin alayhi salam suna cewa ya saliu karkun tafi na marjuwan abla haza atanana anna buda ma ya budu aba'una wa innana lafi shakki min mata duna ilaihi murib yace suka ce saliu da kafin ka fara mana wannan sur- wannan surutan naka da sunan wa'azi a'udhu billahi mun dauke ka mutumin da muke sa hope a kanka da za a ci- da a shawarce mu a ce waye zai zama shugaba mutum ɗaya tunda mu garin nan ba mu da tsari na shugabancin mutum ɗaya tsari ne na shugabanni manya kawai guda tara da suke kan mulki to da za a ce mu gabatar da mutum ɗaya kai muke sa hope a kanka saboda nitsuwanka tun kaihuwanka tun kana karami ka zama abun buga misali babu kaman ka a garin nan amma yau rana ɗaya ka tashi kana gaya mana a tan hana an na guda ma ya gudu a ba'una kana so ka hana mu bautawa abin da iya muke bautawa na gumanka to fatina bi mata iduna in kunta mina ka kawo mana abin da kai mana alkawari na azaba in kunta mina sadiqin in har da gaske kake kai manzo ne to shine da ya musu wazin shine suke ce masa ah, ma ah, inna ma anta minal musahharina muna ganin kamar dai watakila tsafi ne na bokayenmu da kake zagi ya faɗo wato tsaf- tsafi ne ya same ka amma tsafi ne idan baka mutum da muke yaba hankalinka ka zo ka fara mana irin wannan magana ma anta illa basharun misluna kai din nan ba wani bane face mutum kaman mu to jama'a kun ji fa kafiran annabi salihu babban laifin da suka yi wa Allah sun ce annabinsu mutum ne kaman kowa ba daɗi ba ƙari ma anta illa basharun misluna ana gane wannan da Allah wai nan ana gaya mana muminan suka faɗa ko kafiran kafiran ma anta kai ba wani bane illa basharun face mutum misluna kaman mu da aka yi in kaga wani ya hura lasika a masallaci ya hau mimbari aka mar kabbara yace annai mutum ne kaman kowa aka mar kabbara to wato ba a masallaci ba ko cikin ka'aba ya faɗa ba zai bambanta shi da makoma irin wannan kafiran ba dan ai kafiri bai fi kafiri ba ba za wani ya zagi wani annabi da bai kai annabi Muhammad daraja ba annabi hudu nan da suka ga haka bai kai annabi Muhammad ba burinsa ma ba shi kadai ba dukkan annabawan Allah burinsu su ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su bi shi a matsayin annabinsu ba a matsayin abokin aiki ba amma jama'a mutanensa suka ce masa kai mutum ne kaman mu faɗin wannan magana ayar gaba za ta gaya mana azabar da aka yi musu kai tsaye ba tare da jinkirtawa ba annabi salihu alaihi salam ma anta illa basharun misluna kai mutum ne kai ba wani bane face mutum kaman mu to masu gaya wa annabi mutum ne kaman kowa suna kiran kansu malaman musulunci sukan ce wai ai to ayar alqur'ani yace annabin ma yace kulinna ma ana basharun mislukum ni ai mutum ne ni ba wani bane mutum ne kaman ku sun taɓa ji abubakar ya gaya masa haka sun taɓa ji umar ya gaya masa ko usman ko ali wai ai da ba haka bane da ya fi mu wai da zai faɗa ya ce a'a ni ai fa na fa fi ku a'udhu billahi annabi muhammadu to wannan yana daidai da misali shugaban kasa ba na Najeriya ba na ko ina a duniya in zai adiresin yan kasa in dan na Najeriya ne zaka ji ta fellow Nigerians ya ku yan uwa na yan Najeriya in yayi paragraph ɗaya paragraph biyu zai saki sai ce zaki da fellow Nigerians ya ku yan uwa na yan Najeriya in ya ƙara magana ya ƙara magana zai ci gaba saki ta fellow Nigerians haka yake ko ba haka ba da Allah aka samu irin wannan mai kokolwan kifi masu cewa annai mutum kaman ko wannan wani ya ga wannan jawabin shugaban kasa na cewa ya yan uwa na yan Najeriya sai ya yaudaru da wannan daga kaurin su bai ga a labaran tara ana fassara masa jawabin shugaban kasa na cewa yan uwa na yan Najeriya sai ya nika gaire ta ashe ma abun ma ba yadda muka dauka ba shi ba wani wahala shugaban kasan ma shi dan uwa ya dauke mu tun da yake mu yan uwa kuwa ai ba zan kara kai matsala na wajen kwaburin sa kai tsaye zan ya niki gari daga kauyen su ya zo Abuja ya bincika aka ce ai sunan gidan shugaban kasa Asorok Villa ya je ana ta muzure shi bai kula ba kasan ba kawai ba zai ma san da shi suke ko wa suke so su razanar ba yana ta matsowa suna ta muzure bai kula ba da ya ƙara so suka ce lafiya ya ce ai ya zo wajen wani dan uwansa ne dan Najeriya suka ce ai dan wanka ya bata ba nan ake kawo ba wajen yan sanda ake kaiwa wannan wanka ya bata ne ai yan sanda ake kaiwa cikin su ita ko ba ku kalli labarin tara jiya bane ko ba ku an dauke muku wutar jiya ba ku ga shugaban kasa na jami'ar ta yan uwana yan Najeriya ba ba ku gani ba to ai ni da naga wannan ne shine na shirya na so to jama'a takaice idan ya matsa su ya shiga gidan nan ran nan to wato zai zama gawa ne kan ya shiga haka ne gobe haka bane da Allah da lahira da cikin gina ina fi mar kusa a lokacin lahira dan da zai tume ce zai shiga sai ya faɗi a mutu kan kan jikinsa ya faɗa gidan haka ne jama'a jalala ta shugaban Najeriya da mu muka bashi mandate na shekara hudu watakila mu sake renewing mandate din bayan shekara hudu in bai ba haka ake ko ba haka bane wato bashi muka ko kwata haka ne ake ko ba haka bane haka ne jalalar wannan shugabanci da kowa har wanda Allah baya suna iya hawa jalalar ta kai ga in wani ya yi mata rashin ladabi haka Allah zai bari a harbe shi komin imaninsa ko da muminin ne saboda ya yi rashin ladabi ma sunan Allah na almaliku dan Allah ina ga jalalar manzon Allah wani ya jefa dan annabi ce mutum kaman kwa ya dauka mala'iku za su mulki rayi ya dauka zai kai labari a fadin shugaban kasan da bayan nan ma kana iya ce maka kaman kwa in ya sauka ba abin da zai faru ba mai marinka kafin ya hau kana iya ce maka kaman kwa ba mai marinka bantana annabi Muhammad da ba a yi farko bantana a yi ƙarshe da ran da za a ce annabi ya sauka daga matsayi har ce tainuwa ta ƙari babu ba kuma shugaban na kowace ƙasa a duniya iya geographical location na inda yake mallaka ne kawai ke shugaba yana fita wurin shugaban wata ƙasa ne ba shugaban inda yake ba haka ne ko ba haka bane amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kul ya nasu inni rasulullah ilaikum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ardh shi ba wai wani iyakan wuri ko arabian peninsula bane a sammai bakwai da kasai bakwai ne duka duk abin da yake na Allah ne annabi manzo ne a wurin to ga wannan ganganci lalle ya isa shi yasa kullum muke ga irin wannan mutane cewa su tuba su daina irin wannan domin wannan rashin ladabi da suke a nasarar sa wallahi kafiran makka ba su taɓa yi wa annabi haka ba kafiran annabi sun dube na annabi salisu sun ce masa ma anta illa basharun muslimin na annabi da suke ma za illa bashar mislukum ya kulu in mata kulu na minu washe in mata shamu wale na batu bashar mislakum innakum izan la khasir na annabi nuhu sun gaya masa ma an ta illa bashar isa wa ma raka tabaka illa arazil na badin rai amma na annabi muhammadu sun kasa dubansa gaba da gasu ce kai din ne mutum ne kaban ma'uzu bila sun kasa har abuja da rashin kunya ba su iya ba a'a alkur'ani gaya mana sai sun keɓe inda ba kowa su kaɗai suna sirri wa asarrun najwa allazina zalamu su ce me hala za illa basharun mislukum afatatuna sirra wa antum tubsirun cikin sirri wa asarru yace ba wa ajaru ba wa asarru an najwa kafiran makka sukan boye ganawa ganawa kan ko an bayyana ma ai sunan ta ganawa barantana ga israr ga najwa ga boyewa ga ganawa haka ne wa asarrun najwa kafirai ku sukan boye gana su ce mai a cikin a cikin murya kasa kasa a boye hala za illa basharun mislukum afata tuna sira wa antum tubsiru shin wannan ba mutum ne kaman ku ba ko a biye bokanci kuna gani ba sa faɗi a bayyane don su ga abin bai yi ba amma wannan su hura lasfika a masallaci akan mimbari a musu kabbara su ce a ne mutum ne kaman ku a ƙara fashewa da ihu ana kabbara wa ya faɗi gaskiya kasan wannan in shi kaɗai ne laifinmu a matsayinmu na al'umma annabi mun cancanci bala'in da mun cancanci in ba mu ƙara da wani zunubi ba sai wannan wannan kaɗai ya isa don mun yi abin da don an yi abin da kafiran maka ma ke jin kunyan yi suna ma kafirai sun ce ba su karɓan ba suna jin kunyan ce annabi mutum ne kaman kowa ala su ba sa fiti sai sun ɓoye magana ƙasa ƙasa ma anta illa bashar misluna suka ce kai ba wani bane face mutum kamar mu fati bi ayatin ka zo man da wata mu'jiza in kunta min asari in har da gaske kai annabin Allah ne قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم
آه قال هذه النا- هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم آه sai suka ce to fati bi ayatin ka zo man da wata mu'jiza in kunta misal in da gaske kai annabin Allah ne in gaskiya kake a dawarka da annabta yace haka kuke so suka ce to ku ga mu wace iriyar mu'jiza kuke so suka ce in kai annabi ne ga wannan dutsen nan na garin mu yanzu muna so mu ji dutsen ya fashe da kukan nishi na naƙuda in yi naƙuda ya haifi taguwa taguwar kuma take ba sai ta motsa ba ita ma ta yi naƙuda take ta haifi ɗan maraki to in ka mana haka wannan mun yadda kai annabi ya ce wannan kuke so eh shi kenan annaba kan damu wannan ba wani abu bane ya tashi ya yi alwala ya nafila raka a biyar roƙi Allah yana shafawa sai suka ji dutse ya fara ƙiƙiƙi ya fara nishin naƙuda take sai ya haifi taguwa ƙatuwa ita ma take sai ta fara naƙuda ta tsugura tana kukan naƙuda ita ma sai ta haifi ɗan maraki ba aya ta bayyana ba ga ta nan taguwa to tunda ta aihu yanzu sabon aihuwa ita taguwar kaga ko ai dole nonon ta zai cika da nono ko ba zai cika ba saboda wannan jaririn ya sha dan marakin nan shikenan sai eh, wannan dan raƙumi non- bayan nono ya cika sai annabin Allah annabi salu tare da ba su yi imani taken ba fa tunda sun ce a nuna musu an nuna sun yi imani amma sai ya ce musu hazihi naqatullahi lakum aya فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب نلي- عذاب عظيم عذاب قريب عذاب نليم دي يازو عذاب عظيم آه، نليم أسما تكين أعرافي عذاب قريب تكين هودو عذاب عظيم أنا wannan taguwa aya ce mujiza ce Allah ya baku ita da aka ku barta ta yi yawo a bayan ƙasa ta ci abinci ta kulu fi ardillah din da ta ga a, abin eh, ciyawa ta ci ko ƙaya ta ci wala ta masu zabi sun karku shafe ta da wani abu na baki fa ya kuza kum azabun azim barantana azaba mai girma ya shafe ku ko azaba mai muni to yace musu to wannan taguwa eh, to sai aka raba taguwar dama suna da rafi inda suke zuwa su je su ɗebo ruwan sha to idan suke zuwa su je su ɗebo ruwan shan nan sai aka raba cewa za su rika sha ran da za su ɗebi ruwa taguwa ba za ta sha ruwa ba amma za su ɗebi ruwa kowa ya ɗebi ruwan da zai ishe shi kwana biyu ita kuma taguwar washe gari nan za ta sha ruwa kukar kowa ya je ya fi ɗiba ruwa ita kaɗai za ta tsotse ruwan za ta sha ruwa ran nan ba wanda zai sha amma ran da ba za su sha ruwan ba ranar shanta in ya zo za ta bi su gida gida kowa ya tatsi nono iya isansa ya cika randunansa da nono kyauta ya sha duk wani mutumin gari ba su bai imanin ba har yanzu amma da yan kaɗan da suka yi ana zuwa cikin wannan nima tare da ba su yi imanin ba shi da ya ce hazi na katun lahashir wannan taguwar tana da ranar shan ruwanta a rafi ranan ku ba za ku sha ba ko kuma washe gari wala kun shirbu yawmin ma'lum rana sananne wato washe garin ran nan kuma nan ne ranar shan ruwa amma ran da za ta sha ruwa ba ku sha din nan ba bayan ta sha ruwa ta ku sha tafi ku gida gida kowa ta tsinono iya isansa da na kusa ruwa kuma kowa ɗibi ruwan da zai shi kwana biyu da na mu'amala da nan sha da na komai
ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب عظيم
wala tamassuha bisu'in fayakuzakum azabun azim wala tamassuha bisu'in kar ku yadda ku shafe ta da wani mugunta ko keta kar ku yadda ku ce za ku kai mata hari ko ku cuce ta fayakuzakum barantana a ce azaba ya azaba mai girma ya kuzakum azabun azimun azaba mai girma ya kuzakum ya kama ku dan azabin yazo ba zai rage komai ba da haka kar ku yadda ku taba ta ku barta saruwa ta kulfi ardillah ta rika kiwa bayan kasa wala tamassuha bisu'in kar ku zafi da wani mugun abu fa ya kuza kuma azabun azim bar tana azaba mai girma ya kama ku
فعقروها فأصبحوا نادمين fa aka ruha fa asbahu nadimi maimakon su yi wannan biyayya tare da annabin Allah ya gaya musu wa qala lahum rasul kazzaba samud bi tagwaha izin ba'as ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wasu qiyaha fakazzabu fa aqaruha hakika samuda sun kareta Allah sun yi dagawa lokacin da wanda fi su shakawa kudaru kenan ya dauki abin mashi ya soke wannan taguwa bayan annabin Allah annabi salihu manzon Allah ya musu jan kunne cewa na katal layi da kuma aya na katal layi wasu kuyaha wannan taguwar Allah ce kuma mai shayar da kunu mai kyauta maimakon su gode fa kazzabu suka kareta fa aqaruha suka soke ta fa aqaruha fa qala tamattu To, kafin su kita abin da ya faru shine Allah ya masa wahayi cewa mutanen nan naka ka gani da na musu daka za su soki taguwan nan. Da ya masa wahayi sai ya gaya musu ya ce to kun ji ubangiji na mu wahayi cewa lalle taguwan nan ba za ku fita za ku soke ta. Sai suka ce a a ina su ya za su soke taguwar da take ba su nono ba su yi haka ba. Sai yake musu to a cikin daren a cikin wannan wata da muke ciki a wannan dare da muke ciki za a haifi wani ɗa namiji a garin nan a cikin ku ku goma nan shugabannin nan ɗayan ku zai haifi ɗa namiji wanda a cikin ƴaƴan a cikin ƴaƴan ɗaya ne zai soke taguwan nan shikenan sai suka alƙawari suka ce mu ko in dai kace wannan watan ai ka gama magana duk wanda aka haifa wa ɗa namiji a wannan watan yankawa zamu kashewa zamu dan kar ma a kai ga haka shikenan su tara a ciki kowanne da aka yi masa namiji sai ya kashe shi akan dan kare zo ya ja musu wannan masifa na kashe taguwa na azaba da zai game gari ɗaya a cikinsu sai ya ɓoye nasa bai kashe ba da bai kashe ɗan ba sai ɗan kuma ya girma ya girma da sauri ashe shi ne ƙudaru ɗin shi ne la'anannen Allah mai soke taguwar to shi ne sai takwas su ragowar taron sai abin ya bata musu da suka jawo shi sai suka taru suna mitin suka ce kai wannan mutumi mai dawa annabta ba kawai ya zagi gumakan mu ba ya sa mun yanka ƴaƴanmu ga wani shi ya bar ɗansa kullum suna ganin ɗansa su ce da ƴaƴanmu na da rai yanzu da sun kashe shekarun wannan gashi muna mun kashe kuma shi dawan bai ce su kashe ƴaƴansu ba ya dai sanar da su hukuncin Allah to shine sai suka taru suka ce qalu ta wa kana fil madinati azradin yusuf da wallahi yusrihuna قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وآله ثم نقول لولي ما شهدنا مولك آله وإنا لصادقون sai suka ce to abinda suka taru suka yi rantsuwa wallahi za mu masa kwantan bauna shine tabiti wato sai mun bari ya kwanta bacci da daddare mu far masa da nubayyitan nan wa'alau da shi da iyalansa mu halaka su kuma mu ce jama'an gari ba mu ma sanya akai suka halaka ba to shine sai suka ran da suka shirya su masa wannan kisa sai suka sanar cewa sun yi tafiya za su bar gari suka sanar kowa ya shaida cewa ga sun yi ban kwana sun yi tafiya sai sun da dan makirci dan kar a dauka ma suna nan kuma me ya faru gobe ai ba ce su suka yi ba suka fita bayan gari suka samu wani cikin dutse suka shiga suka zauna suna jiran dare yayi su shigo su yi wannan barna to ana haka da daren yayi sai Allah ya turo malaika Jibril alaihi salam ya kifa dutsen nan akan su duka su tara suka mutu da suka mutu sai ragowar jama'an gari kuma daman da suka ji kishin kishin akwai wannan magana suka ce a'a yanzu wannan wato bayan ya yanka bayan ya sa wannan sun yanka yayansu kuma su ma ya ja musu halaka to wallahi ba za mu bari ba bari mu soke taguwar ma suka yi shawara waye zai soke ta shine izin ba asa ashqaha wanda ya fi shakawa a cikin su shi ya miƙe ya karbi aikin shine kudaru shi yasa izin ba asa ashqaha cewa wanda ya fi shakawa wata ran sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu yana zaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa man ashkal awwali waye shaqi mutanen farko yace aqiru naqati salihin wanda ya soki tago annabi salih tunda alqur'ani ya ce izin ba as ashqaha wanda ya fi su shakawa ai qur'ani ya masa suna haka ne sai ce man ashqal akhirin waye shaki mutan karshe ce Allahu wa rasulu alam Allah da manzo suka sani sai annabi ya kama gemu Ali ya ce masa allazi yakhdhibu hazihi min hazihi wanda zai jika gemun kan nan da jinin kanka shine shaki mutanen karshe wato wanda zai wanda zai sare kanka jinin ya sauka har ya jika gemun ka shine shaki mutanen karshe to su sabai sun jira wannan murna suke ma'ana musu albishir shahada kenan da haka shi sai dali jiran mutumin nan kullu yake yi har ƙarshen rayuwarsa shekarar da ajalin zai faru in in kawarija suka bata masa rai suka masa abin da ba daidai ba sai yana tambaya ma ya habisu ashqaha da Allah me ya tare shaki mutanen ƙarshen ne zai rage mu wahala ne me ya tare shi zai rage mu aiki ya da yar bayan da damuwan duniya to har dai cikin watan azumi hijatan shekara 39 da wata shida kenan cikin azumi ranar 19 ga wata shi Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi la'anan Allah shi ashkal akirin shaki shi ne ya sare shi ya fito zai je sallah asubahi jinin kuma ya jikage musa yadda annabi ya faɗa kuma ya ja masa dalilin shahada radiyallahu ta'ala ne fa ruwa suka soke ta fa asbahu suka yi gari nadimi saboda lokaci za mu tsaya ne insha Allah mun zo sai mu tsora inda muka tsaya Allah ya kiyaye mu shakawa ta duniya da lahira albarka da sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu sa'ada ta duniya da lahira albarka da sallallahu alaihi wasallam Allah ya jikan mu jikan iyayenmu da iyayenmu da malamu da malamu Allah ya saka shi nan da alheri Allah ya tiga musu maza da mata da mutu albarka din sallallahu alaihi Allah biya bukatu da kuma biya musu albarka din sallallahu alaihi Allah ya sa kashi alauda dai Allah ya ja kwanan mu lamu shi Allah ba shi lafiya albarka din sallallahu alaihi Allah dauka musulmi da musulunci Allah kare kafirci albarka din sallallahu alaihi duk wani abin da yake barazana musulmi da musulunci Allah ya kare abin albarka din sallallahu alaihi bismillahir rahmanir rahim da rabbil alamin da kar da kar sai san da da amin Allah sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah assalamu alaikum